don a gabatar da abin da ya tara mu akai algaba ta malam fulaita fadal mashkura الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد magana kan sahabban annabi alaihi salatu wassalamu tana da rassa akwai reshe wanda yake nuna su ne jilul ƙur'ani wa sunna su ne al'ummar da suka rayu lokacin da ƙur'ani yake sauka madara da ɗuminta sannan su ne suka rayu lokacin da annabi alaihi salatu wassalam yake rayu hayyan wa afiya sannan wani reshen na ɓangarensu shine imani za a iya tattauna akan irin imaninsu da amincewarsu da suka yi wa Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma irin amincewa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan shi ma reshe ne da ana iya magana a kansa wanda in Allah ya taimake mu za mu samu lokacin da za a tattauna wannan sannan akwai wani reshen na irin ilimi da fahimta mai zurfi da suka yi ta addinin musulunci ruwanullahi alaihi sannan akwai wani reshen na irin jarrabawa da Allah ya musu iri-iri ta tankaɗe da reraya don ya fitar da ƙwaya ya fitar da tsakuwa a matsa ruwan ƙurji don jiki ya zauna lafiya aka yi musu wannan duk suka ci sannan akwai wani reshen na irin gudunmawa da suka bayar da dukiyarsu da ganga jikinsu wanda za ka samu mutum ɗaya tak in ya fita gurin yaƙi shi kaɗai ya fi soji dubu wannan ɓangare ne shi ma reshe ne da za a yi magana a kansa da yardar Allah subhanahu wata'ala sannan gudunmawarsu wajen tattara alkur'ani da rubuta shi guri ɗaya su bar wa 'yan baya rudwanullahi alaihim gudunmawarsu wajen zaunawa su fahimci annabi alaihi salamu ko kakiye alaihi salamu sai sun gane sai sun ga ina itofar sun rike kuma sun sun kuma aiwatar kuma sun ba da amanarsa ga 'yan baya saboda sun san shi ubangiji subhanahu wataala aiko annabi alaihi salamu ne haƙƙi zuwa tashin alkiyama saboda kada abin da ya motsa sai sun rike suka tattara maganganun annabi alaihi da aikace aikacensa da abin da aka yi a gabansa ya tabbatar suka taskance shi suka ajiye yan baya sannan da'awa kira zuwa ga addini da kowanne ya zuba kayansa a cikin wandansa ya rataye ibar mahaifarsa ita fi suka je suka yada musulunci wanda za ka iya tafiyar a jirgin sama za ka iya tafiyar awa ashirin amma ka je gurin sai ka tara sahabban annabi alaihi sun je gurin sun kai musulunci tafiyar da jirgin sama zai awa ashirin yanayi ka san tafiyar ƙasa irin ta da wani irin wahala ce ba sha ba to wayannan rassa wajen guda takwas su ne wanda da yardar Allah subhanahu wataala za mu dinga ɗaukan su ɗaya bayan ɗaya yi magana a kai to amma a yau da yardar Allah subhanahu wata'ala za mu ɗauki ɓangaren jilul qur'ani was sunna su ne al'ummar da suka rayu lokacin da alqur'ani yake sauka sannan suka rayu lokacin da annabi alaihi salam yake tafiya a doron ƙasa yake magana ake hudda da shi sallallahu alaihi wasallam to wannan su ne wanda za mu yi magana da taimako Allah subhanahu wataala akai yau amma kafin mu shiga magana kan sabon annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wajabci ko kuma ya kamata mu fara komawa mu ga me ubangiji subhanahu wataala ya mana dangane da ni'ima ni'imar Allah subhanahu wata'ala ba ta da iyaka dan ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in ka dau ni'ima ɗaya tak ko farcen ka ka dauka shi kadai ka bincika farcen dan yatsa masana su dinga yi maka bayanin hikima da amfani da farcen yake da shi in har Allah ya tashi alkiyama ba za a iya tantance adadin ni'imomin da suke cikin farce ba shi kadai shi yasa ce ni'imatar lahi ba ni'amin lahi ba ni'imar Allah ni'imar Allah ɗaya kowace iri ce in ka ɗau ɗaya ba za ka iya tantance ta ba to alhamdulillah malamai sun yi wa ni'imar gunduma tak akwai gunduma da suke kiranta an ni'imatul mudlaqa ni'imar da Allah ya batta a sake ga kowa da kowa da masoyi da mukiyi duk ubangiji ya mutane kudin gora ya ba su ya kuma yau halitta gaba daya ɗaya ni'imar kuma ita ce mudulakun ni'ima ita kuma sai wanda yake so yake bance su da ita ita ni'ima wacce take sake ita ce ni'imar ba bawa a samar da shi mutum da ba shi aka samar da shi halitta da ba ita aka samar da ita wajen samar da ita babu abin da ta yi wa Allah ya ji daɗi ya samar da ita kawai tsantsar ihsani ne yasa sannan da ya tashi yin mutum ɗin bayan ya samar da shi sai kuma ya bambanta shi da sauran halitta sai ya bashi ni'ima ta ƙira jiki wacce ya masa ba irin ta sauran halittu ba sannan bayan ya masa ni'ima ta ƙira jiki ba irin na sauran halittu ba sai kuma ya halitta masa abubuwan da za su taimake shi rayuwarsa ta ci gaba sai ya halicci dare ya halicci rana ya halicci sanyi ya halicci zafi ya halicci ɗari ya halicci gumi sannan ya halicci ruwa da iska da mutum ke shaƙa ya halicci haske da mutum ke iya gani da shi sannan bayan ya yi masa wannan subhanahu wa ta'ala sai kuma ya halitta masa a cikin jikinsa na'urori wanda da su ne rayuwarsa za ta ci gaba ya yi wa mutum na'urar da za ta yi amfani da iska ya raye shi ne huhu yau mutum halittar da in ya ci abinci za ta karɓi abincin ya halicci halittun da za su narka abincin kuma ya halicci wanda za su raba abincin jikin mutum ya halicci da jikin zai zoke abincin duka ubangiji wannan domin ya lamunce rayuwa ta ci gaba sannan bayan yi wa mutum wannan samarwa kila jiki da kuma samar masa abin da za su lamunce masa rayuwa kuma sai ya masa ado da hankali ya saita shi idan aka samu mara hankali Allah ya sauwake kiyaye mu in mutum sun kai dubu aka samu mara hankali guda daya sai ya gurbata zaman gurin sai an yi kafa kafa in ba haka mai sai kai wani lahira fashe duk mai hankali ado aka masa za a zauna a yi hira da shi a yi hudda ta siye da siyarwa aiki a yi shawara a tantauna abubuwa masu amfani a yanke su to wato baiwa Allah yi wa mutum da ni'imar hankali to wannan duk ni'imomin gama gari ne da wanda ake so da wanda ba a so duk ba shi aiki kuma an bayar mafi yawa ma ya fi ba wanda yake ki shi yasa in mutum yana so ya ga wanda ya karanta suratul zuhurfi ubangiji ce ba don kar mutane su yi butulci ba kuma su kafirci da duk wanda yake kafiri sai ya dinga jibga masa abin arziki kata wato matattakalar benansa sai Allah mai da ita ta zinare kofin da zai sha ruwa sai Allah mai da shi na azurfa duk abin da kafiri ya taba sai Allah mai da shi abu mai tsada zinare da azurfa da daimon kawai Allah zai mai da su ya ce to in ne haka masu raunin imani wanda duniya suke kallo sai su yi butulci su ki bin Allah ba dan wannan ba ubangiji haka zai wa kafiri wanda da yake so ya karanta suratul zukhruf zai ga inda ubangiji ke faɗar haka so da aka tarin duniya ubangiji shi da wanda yake so don ba so ba shi yake saboda abin duk da ana fasa kukan mutum mutum na mutuwa amfaninsa ya kare to wannan abin ba shi da muhimmanci haka ubangiji ba ruwansa da shi sai ba kowa to ni'ima ta biyu ita ce mudalakun ni'ima sai wanda yake so ita ce ni'imar aiko da annabi da cin annaba alaihi salatu wassalamu da saukar da littafi aiwa ɗan adam jagora a nuna masa inda zai bi a kulla dangantaka tsakaninsa da mahallicinsa subhanahu wata'ala sannan a kulla dangantaka tsakaninsa shi kansa da kansa sannan a kulla dangantaka tsakaninsa da waɗanda suka kashi duniya mahaifa sannan a kulla dangantaka da wanda suke kusa da shi dangi a kulla dangantaka tsakaninsa da mai ɗakinsa a kulla dangantaka tsakaninsa da 'ya'yansa sannan kula dangantaka tsakaninsa da makota a kula dangantaka tsakaninsa da abokan hulɗa sannan kula dangantaka tsakaninsa da wanda ma gaba ce yaƙi ake sai an kulla masa dangantaka ga yadda ya kamata ya rayu sannan a nusar da shi yadda zai rayu lokacin jin daɗi da yalwata a nuna masa yadda zai rayu lokacin wahala da lokacin tashin hankali to wannan ita ce ni'ima mudalakun ni'ima wanda sai wanda Allah yake so to in ya sauko da littattafan ya aiko da manzannin za su zo su shiryar su ma an da da manzanni alaihi salatu wassalam aikin su shine shiryarwa su za su yi bayani filla filla wanda zai yanke wa duk mai hankali hanzari to sannan raban shiryar ubangiji kuma shi yake yi shi yake shirya wanda iso shi yasa ce da annabi alaihi salatu wassalam innaka latahdi ila siratin mustaqim siratin lahi kai kana shirewa zuwa tafarki majidici shine tafarkin Allah ma'anar wannan shine wato fadakarwa da jan hankali da shiryarwa shine wannan hidayar shi yasa ita tana ta'addi da ila duk wacce take shiryarwa ce ta fili da ila ake amfani tahdi ila siratin mustaqim siratin lahi sai shari'a ta bi ita ce ta ilhama wanda za a kimsa maka ka yadda ka so to wannan sai wanda Allah ya zaba ita kuma sai Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u in ya zama hidaya ta ilhama ce ba a samu ta ila kai tsaye take taba abu shi yasa ta Fatiha ba a ta ihdina ila siratal mustaqim sai dai ihdinas siratal mustaqima saboda ta kai tsaye ake bukata za a cusa maka ka yadda to wannan Allah shi yake da ita subhanahu wata'ala to wannan ni'ima Allah ya ba mu ita wacce ta futa kowa shine aka tattara duk sakon da ubangiji ya aiko daltafan da ya saukar da annabawan da ya aiko alaihi salatu wassalam sai zama da duk share fage suka yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji yana gaya mana a cikin suratu ali imran cewa wa iz akhadha allahu misaqan nabiyyin lama atitukum min kitabin wa hikmatin ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه sai Allah ya ce da su kun yadda suka ce sun yadda sannan ya ce fashhadu wa ana ma'akum min shahidi duk annabi in zai zo sai Allah ya alkawari da shi zan aiko ka duniya amma akwai manzona na ƙarshe yana tafi duk lokacin da izo kana da rai zaka aje komai naka zaka yadda da shi zaka bi shi kuma zaka taimake shi ka yadda sai annabi ya ce na yadda mun yi yarjejeniya da kai Allah sannan ya ce to ku zama shaida ni ma shaida ne sannan a aiko annabin to haka ake aka share masa hanya da islam zultafe suna sauka suna ƙara raina hankali to ƙur'ani izo aka saukar da shi musaddiqan lima bayna yadayhi wa muhaiminan alayhi duk ya gaskata littafan da suka wuce kuma ya ba su kariya duk abin da aka koye shi ya fito da shi ya tabbatar da shi ba abin da zai taba shi lawan kiyamati to wannan shi Allah yi aka aiko annabi alaihi salatu wassalamu rahmatan lil alamin jin kai ga alam gabaki daya ubangiji aiko shi sallallahu alaihi wasallam to wannan abin da ubangiji ya yi na aiko annabi alaihi salam sai fataha Allahu bihi a ayunan umiya da shi ne ubangiji subhanahu ta'ala ya bude idan dana suke makance ba sa ganin gaskiya wa azanan summan Allah ya bude kunnuwan da suka kurince ba sa jin gaskiya wa quluban gulfan da shi ubangiji subhanahu ta'ala ya bude zukata wanda suke rufaffu ubangiji ya bude zakata rufaffu ba sa karɓar gaskiya ya bude idan danan da ba sa ganin gaskiya ya bude kunnuwan da ba sa sauraron gaskiya to da shi ne ubangiji ya shiryar da wanda iso ya zuwa tafarki madaidaici to allah maɗaukin sarki da baiwarsa da zaɓinsa sai ya zaɓi waɗansu sai ya ƙaddara su ne farkon almajirai na annabi alaihissalam wanda za su karɓi musulunci su karɓi komai kai tsaye daga annabi alaihissalam zaɓi ne to su ne waɗannan sahabbai na annabi alaihissalatu wassalamu allah ya zaɓe su fa'amanu bihi babu wato babu wata dabara sai kyauta da baiwa ta Allah ganin mu'ujiza in ba Allah haskaka ba zai sa musulunta ba tunda Abu Jahal su suka ce da Annabi alaihi salam ya kirawo wata ya tsage ga yanda suke so watan yayi a gaban sa aka yi amma me kwansu ba daga sai suka ce a saurara a ga fatake suka zo a tambaye su rana kaza kun ga wani abin mamaki da suka da aka tambaye suka ce eh sun gani sun ga wata ga yanda yayi ga yanda yayi Abuja da ya bude baki sai ce haza sihirun mustamir wannan rufa'ido ne mai wuce mai nisan gaske an musu rufa'ido kuma rufa'idan ya bar garin maka har ma garin rika mafatake sun gani kaga ba shirin ba a yi nufin a yi masa wannan kyautar ni'imar da masoyi ake ba ba to saboda haka inda Allah ya zaɓa amanu bihi sai suka ba da gaskiya da shi sallallahu alaihi wasallam wa nasaruhu suka kuma taimake shi wa taba'u nura lazi unzila ma suka kuma ba hasken da aka saukar masa sallallahu alaihi wasallam to wannan a dunkule su ne sahabbai su sahabbai malamai sun yi musu ta'arifi sun sanar cewa waye sahabi suka ce shine wanda da ya ba da gaskiya da annabi alaihi salatu wassalam a lokacin annabi alaihissalam yana da rai ya taba ganin annabi alaihissalam ko kuma annabar su ya taba ganin sa ko da shi bai ga annabi alaihissalam annabi ya ga ganga jikinsa yana da imani har mutuwa to wannan sahabi ne sannan ita suhuba ba a bukatar sai ta dau lokaci amma sahabi da tabi'i shine ake bukatar lokaci tabi'i sai ya zauna da sahabi lokaci mai tsawo shi ko sahabi ko daga nesa tsakanin kilomita ɗaya ko biyu a cikin taro aka nuno masa inda ya ba da gaskiya da Allah da manzo Allah sallallahu aka nuno masa a cikin taro mai riga iri kaza din nan shine Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace eh na gane shi na shida to wannan ya shiga kuma duk abin da yake zuciyarsa ko kuma dukkan abin da yake cikin kiyaninsa na dauda ya fita takkinan Allah zai wanke shi kaf ba a bukatar daukar lokaci saboda mai afiya da hasken tabi wa nuran lazi manzila ma'a shi kansa haske ne ka gani Allah yana kiransa siraj wato fitila mai haske ƙur'ani haske shi wanda da ƙur'anin alaihi salatu wasu haske to da haka yana ɗauke da wannan abu mai ƙarfi duk wanda ya gan shi ya ba da gaskiya da shi alayhi salamu shi kenan sahaban taka ta same shi to kuma ya tsere wa sa'a wanda duk bai samu wannan ba har abada ba zai samu daraja irin wannan ba to su wayannan bayan Allah da Allah ya zabar wa annabi alayhi salatu wassalam farko dai a tarihin duniya zuwa yanzu da kuma nan gaba mutum ɗaya bai taɓa komai ba na nasara kuma ba zai taɓa yi ba in dai mutum ɗaya ne bai taɓa nasara ba ko ba zai ba ko nan gaba duk ran da mutum ya ce sunansa kai kaɗai gayya ya ce zai abu shi kaɗai bai isa ba sai dai ya gama rayuwarsa yau da kansa ya mutu a wofi amma in ka ga nasara to sai an haɗu shi sa annabi nuhu alaihi salam sai da ya shekara dubu Allah ce labisa fi qaumihi alfa sanati illa 50 ama ya zauna shekara 950 a cikin wahala illa 50 aman shekara 50 ce ita ba cikin wahala ba so daga dubu yayi saboda ka'idar larabci sana tana nufin wahala amu tana nufin daɗi eh kana son ka ga ka karanta suratu yusuf za ku samu abubuwa wato sinina wato masu wahala wanda aka yi fari aka yi yunwa sannan ko bayan haka za a samu amun fihi gasun nasu fihi asuru sauƙi zai samu duk inda amu take rayuwa ce ta daɗi duk inda sana take wahala ce rayuwa ce ta wahala so da ka labisa fi qaumihi alfa sanati illa 50 aman ita ce a cikin dubu ba cikin wahala ba riga an halaka wayancin ta amma me yayi alisan bai komai ba so da ba jama'a dan wanda suka ba da gaskiya da shi kaɗan ne yayi yayi yayi yayi yace da ubangiji subhanahu wataala inni da autohum jihara na kiransu a fili na kiransu a ɓoye amma kullama da autohum da ta gafira lahum ja'alu asabi ahum fi azanihim wasta ga shausi abunhu asarru wasta kabaru su kibara in nan matsa kira sai su ƙara yin dawa suka yi sai Allah ya ba wanda zai sake ba da gaskiya da kai lamun kar amana sai iya wanda ya ba da gaskiya da kai da su kuma in iya cikin gidansa ne kawai amma duk sauran ba su wannan shekarar so raka za ka tadda wani abu da aka ce ya ajiye ba so da shi kaɗai ne Allah ya halaka su sannan daga shi ne kuma zuri'a ta sake tashi ya zama shi ne abul bashar sani uban mutane na biyu bayan adam alaihi wassalam annabi musa alaihi salam ya zo shi ma tasa jama'ar akwai ta da yawa amma masu tungani aka zo aka ce ku shiga guri kaza suka ce lan dukulaha ba za mu taɓa shiga wannan ƙasar ba har sai waɗanda suke cikinta sun fita a ƙarshe suka ce da annan wasu alaihissalam izhaban ta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'iduna ce kai da Allah ku yaƙi muna nan ba inda zamu to haka ake ta faman wahala shi ma sannan littattafan ba alamun cewa masu su su haddace su ba amma da annabi alaihissalam ya iso sai Allah ya hore masa sahabbai suka ba da gaskiya da shi alaihissalatu wassalam wa ridwanullahi alaihim suka amince suka sadaukar da duk abin da suke da shi duk abin da za su yi sannan suka taimake shi ta kowace fuska kuma suka haddace littafin da ya zo da shi ko suka ci gaba da koyarwa wayannan su ne don haka matakin da zan ɗauka na farko shine irin hasken da Allah ya basu na imani da kuma hankalin da ya basu wanda da wannan hankalin suka hangi sirrin annabi alaihi suka ba da gaskiya shine sababi Allah ya musu sanadi da shi na farko sun ba da gaskiya da annabi alaihi wasunsu ta sanadin abin da ya zo da shi gundarin abin da ya zo da shi kawai shi suka kalla wani diyi kalli risalatin nabi sallallahu alaihi wasallam in dai Allah ya haska basirarsa yana da hankali to zai san wannan abun dan adam in zai faru rayu tun daga faruwar duniya har a tashi kiyama gogewa ce yau da gobe za ta sa dan adam ya kai ga gogewa ya samu wannan abun ba to waɗansu daga kallon abin da izo da shi alaihi salatu wassalam kawai sai suka ba da gaskiya daga cikinsu akwai sina bukar radiyallahu anhu shi abin da aka zo da shi ɗin tun daga kalmar ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam kawai sai da waɗansu kuma ba abin da ya zo da shi suka lura da shi ba sufofinsa alaisan da ɗabi'unsa suka kalle shi da wa'annan ɗabi'un yana zuwa da abin da ya zo da shi dan ba su yi wata wata ba kawai sai suka karba daga cikinsu akwai na na khadijatu radiyallahu anha ita tana daga cikin masu wannan lokacin da wahayi ya zo annabi alaihissalam ya bi hanyar da zai gamsar da dan adam ta hanyar da hankalin dan adam yake iya karbar dalili shine ya zo gida ya ce da ita zammili ni zammili ni lallabe ni lallabe ni inni akhafu ala nafsi ina jin tsoron kaina sai ta ce da shi kalla ko wallahi la yukhzi kallahu abadan na rantsa da Allah Allah ba zai kunyata ka ba har abada to sai ta dago masa sufofinsa sai ce da shi innaka la tahmilul kalla na fahimce ka kana ɗaukar nauyi ma'ana duk abin da ya shafi mutane na abin hannu in yana da shi zai alaihissala in na shigewa gaba ne zai tamilar kalla sannan wata ƙarar daifa kana kuma ta saukar baki ka yi musu garar baki ta catar ta arziki na fahimce kana da wannan sannan wata suduƙul hadisa in dai magana za ka yi to sai dai gaskiya ba ka faɗa abin da ba gaskiya ba sannan tu'inu ala nawa'ibul haq duk abin da ita so na gaskiya za ka shige gaba sai ka tabbatar wannan abin ya tabbata to ta lissafa masa sufufi wajen guda ta bakwai duk kyawa ce ce ta daman tana ta kallon su da su me wannan ba zai kunyata ba wata fasifa wadda za ta kassara shi ba za ta samu ba sai ta sake daukan suka tafi wurin warakatu bin naufal da ya karanta masa yaje sai ce haza na musa allazi unzila ala musa wannan irin wahayin da aka yi wa annabi musa ne alayhi salam annabi sai wannan hikimar dan imani ya shiga mutane ta hanyar da hankali yake iya karɓar dalili tunda a lokacin wanda suke da ilimin annabta aka yarda da su su suka tabbatar da haka amma da an aiko da sako yana zuwa ya ce daman ni tintini na san wannan sakon Allah ya halicce ni ya bani baiwa ya mun kaza ba wanda zai yadda sai ya nuna ta wannan hanyar cewa ga abin da yake gani ga abin da yake gani aka ta hanya ta hankali wanda hankalin dan adam zai iya karba don rahama annabar sun yi ba haka amma wannan abin duk ya san shi da amma saboda in yace na sani ba wanda zai yadda sai ka biyo mutane ta hanyar hankali ta hanyar da hujja da dalili da hankali zai karba su suka faɗa da kansu kuma a gurin ya gaya masa za a yi hijira tun daga ranar tarihin hijira ya fara ya ce da shi za a yaƙe ka kuma za a fidda kai daga garin nan ina ma ina da ƙarfi lokacin sai in taimake ka ya tabbatar da risala ko ya tabbatar da sai an yi hijira kaga wata mu'jiza ce ta annabi alaihissalam shikenan annabi sai ci gaba to wannan waɗansu siffofin annabi alaihissalam suka gani da ɗabi'unsa suka gamsu suka ba da gaskiya da shi alaihissalam sannan waɗansu kuma mu'jiza in sun ga mu'jiza abin da ya wuce hankalinsu wani shikenan sai ya haƙura ko wanda ya zo ya kamo damo ya ga annaba sa zaune da mutane ce wannan waye aka ce masa annabi ne a rasa ko dan gatse da girza irin ta balarabe ko sai yadda madamu ya ce in na ba da gaskiya da shi sai da wannan ya bayar sai annabi alaihi salam ya ce da shi ya dabbu kai damo sai ce labbaika wasu adaika amsawarka kuma arzikinka ya tabbata sai ce da shi man ana waye ni sai ce an ta rasulu rabbil alamina wa zainu man wafal kiyama kai ne annabin ko manzon ubangijin talikai duk wanda ji filin alkiyama kai ne gatansa sai ce manta abudu wa kake bautawa sai ce Allah zai fi sama'i arshu wa fil bahri sabilu wa fil nari iqabuhu wa fil jannati na'imuhu sai balarabi ce imin izini in maka sujada ya ce aiwa sai dai Allah hagar nan mu'jiza ce sai sun yi shi tuni sai karba to waɗansu mu'jiza ta gigita su sun bi sannan waɗansu kuma mu'jizar ba ta gigita su ba kallanta suke kamar wani daba-daba kamar wani rufa'ido-rufa'ido so da balarabe yana da kin yadda kowane abu yana yin sa da taka tsantsan to sai da aka zo fatahu makka da aka zo fatahu makka shekara ta takwas nan an shekara uku goma sha uku a makka aka kuma madina kuma aka shekara takwas in ka hada nawa kenan shekara ashirin da ɗaya to annabi alaihi ya zo maka ya kasa runduna gida goma sha biyu suka yi wa maka ƙawanya ya je inda kabarin na na khadija radiyallahu anha ke ya sa aka kafa masa tuta alaihi salam ce wannan ita ce abokiyar zama na wadda aka yi gwagwarmaya da ita ta taimake ni yau gashi zan zo garin ita ko tana kabari dole in girmama ta a wannan gurin annabi alaihi salam ya wannan sahabbai suka kewaye maka ana ta sujada ana sallah hindu bintu utuba duk abin da ta gani ba ta yi da ta ba da gaskiya ba amma da aka zo fito maka aka kewaye garin da daddare ta ga tafiyar da suka yi tsakanin maka zuwa madina tafiyar ƙasa sai ta ji ba sa bacci kowane sansani da yake rayuwa ce irin ta da ba hargowa sai ta ji can ana sallah ana kabbara ana karanta ƙur'ani can ane can ane can ane sai ta ce Allah Muhammadu ba wasa ba ba irin namu ba shi da gaske ake masa kowa binsa ike in ban da gaske babu abin da zai samu cin yi wannan tafiyar izo ba zai bacci ba kuma su kwansana wannan kirari suke masa ƙur'ani suke karanta ce ba irin gunki ba ba irin lata da uzza ba ba irin hubulu ba sai ta ce ta yarda shi kuma abu sufiyan mijinta ya fita ganganima sai Allah ya masa mawafaka sai suka ɗin sai na abbas radiyallahu anhu sai abbas sai suka ina za ka sai ce fito ne na ga labari abinda ake ciki sai ce to Allah ya rafa maka asiri zo maza in tafi da kai gurinsa domin in aka riske ka ana kama ka sunan kare batacce sai ya ɗora shi akan alfadara annabi alaihi salam to ya isa ta da babban annabi da alisun sai na umar ana tafiya sai ce wa zan gani nan mukiyin Allah akan alfadaran manzan Allah sallama suka sufani wannan alfadara sai na umar shi ma a guji suna isa gaban annaba sai na isa ce a bani izinin sara wuyansa kwar annabi sai da ce alari silika ya umar saurara annabi sai ce abu sufiyani lokaci bai ka musulunta bai ce ba zai musulunta ba aka ja aka ja ce shi ba zai musulunta ba shi kenan sai shi to abin da za a yi da shi ku je a haɗa shi da abubakar siddiq radiyallahu anhu ya tsaya a wuce ta gabansa kawai sojoji su wuce kaga nan an yi irin wata irin nuni din nan na kayan fada da ake yi na ƙasashe ƙasa ta zo ta yi atisayen sojoji su ɗauko mukamai su ta kewayawa wanda a zamani ake ce da shi intimidation tactics wanda za a firgita abokin gaba a namu na gargajiya in za a yi dan baka ga mutum ya saka wa'insu goraye ya saka wani kambu ya tsako aka yau ya saka a hannun nasa ma ɗauko shi a ɗora a hannun wani na tafiya duk abokin gaba su ya birgita kaga an yi cishi da yaƙi a cikin tunaninsa to abu sufiyan sai aka so a yi masa wannan sai annabi sai a bashi tsaya duk rundunar nan ta wuce ta gabansa haka za ka ɗasi yi gansu da yake larabawa da tsarin a sha'ir suke da shi kabila-kabila sai na bakar rajalar yana ci wanda ya san kabilu da yawa shi kenan wannan kabila ta zo ta wuce sai ce wannan wace ce sai ce banu wane kenan banu hula wa'annan su wuce banu hula wa'annan su wuce banu hula kowa da irin baiwar da Allah ya musu wa'ansu masu wa'yansu su mai zabgai suke da ita kamar banu asad mai zabgai suke da ita wa'yannan su wuce ya ce su waye wa'yannan ya ce banu fulan kenan wa'yannan fa banu fulan wa'yannan banu fulan dan sai ga giwa sarki daga guri ya ya kau ya gumre ga baki daya yake duk wanda yake gurin zarto ne da shiga da abin nan da kwalkwali kwalkwala da silke da abubuwa ko ne ko irinsa ba a gani idan su karfafa sun cika sun cika sun cika jagoran yana tsakiya sai ce wannan fa sai ce wannan Allah ne sarasarama shi da kansa yace ga wani jarumi na hanko shi wani mai ban tsoro sai ce Aliyu dan Abi Talib ne yace shine yaji ya zama haka yace masa shine sai ce asbaha milku ibnu akhika kabira kai mulkin dan dan uwan naka babba ne sai ce sakilat ka ummaka inna hanubuwa ana kaban mamaki ai annabta ce to giwar sarki ta zo ta wuce annabar sai wuce abu sufiyan aka kare sai aka ce shiga gida an cinye shi da yaki abu sufiyan kawai sai komo gida sai suka ce ai sai a daura damara sai sai ba dai ni ba maka ta faɗi ba za ta taɓa za ta iya tinkarar wannan ba an gama da maka shi da kansa sai ce allah muhammadu gaskiya ne ya ce mun shekara ashirin da ɗaya ba shi da kowa shi kaɗai duk duniya ba mai goyon bayansa mu muke da abokai muke da kawaye muke da dukiya muke da duk wata hanya amma duk abin da muke da shi da makirci da sharri da amfani da ƙarfi babu wanda ba mai ba yau shekara 21 garin namu ma ya fi ƙarfin mu sai yanda ya da mu yace na yadda Allah Muhammadu gaskiya ne hasan to shi wannan fatahu makka da irinsa irinsa ta sa suka yadda shine suka ce bari su zo su mika waya hinda ta taho aka shigo gari aka komai suka musulunta hinda ta zo aka yi musu mubaya'a annabi alaihi salam aka sauka da ayyana biyu idza ja'aka almu'minatu yubay'inaka ala an la yushrikna billahi shay'an hadafka fada ta fada wala yazinina sai ta ce musulunci ba bukatar sai ya shar'anta hana zina domin banda wulakantacciyar mace marar mutunci ba wacce za ta yi zina ko musulunci bai hana ba yar mutunci ba ce ba domin ɗabi'a ce ba mai kyau ba ta ce ma balle kuma ya ce karmi haka zo wala ya asli na kafi ma'arufin ba za a saba maka akan abin da yake daidai a shari'a ba ta ce rasula za mu saba maka ma da ba mu zo nan gurin mun zauna ba har abada ba za ka ce mu yi mu fasa ba shi kenan aka gama wani to waɗansu sun ba da gaskiya ta wannan hanyar waɗansu kuma sun ba da gaskiya da shi ne bayan ya buɗe makaɗin ya koma madina alaihi salatu wassalam domin da abin da mafi yawan laraba suke gani so gani suke annabi alaihi salam ya zo ne ya raya maka ya raya qurayshawa ya daga darajar quraysha akan kowace kabila ya daga binnin maka akan kowane binni ya mai da shi ya zama harkwata ta mulkin sa alaihi salam to da aka gama fatahu makka ya fita ta shabika alaihi salam ya tafi da'ifa aka je aka yakin hunaini a nan aka samu ganima mai tarin yawa ya rabar da ita ya dinga ɗauko su mutanen da suke nahiyar makaɗin irin sakara ibn habis abu sufiyani ibn al-haris kowanne ya dinga bashi rakumi ɗari wannan rakumi ɗari wani sai da ya rabar da rakumi guda dubu bakwai lissana sai ɗauko tsakanin tinkiya da akuya sai da ya rabar da dubu ashirin da ɗaya zinare ku dinga auna shi ya rabar kaf ko irin kunnen dan kunne dan wannan kibiyar da ake sa a cikin kunne bai dauka ba alaihissalam yace dan babu da da akwai da dutsen tahama gaba ɗaya kuɗi ne sai na raba muku laci da duna ne ba filan wala jaban ba za ku same ni mai mai yan ruwa ruwa ba ba mai ruwa ba ba kuma za ku same ni matsoraci ba to akai wannan annabi alaihi salatu wassalam ya koma madina to wannan sai zama karatu duk balaraban da yake da ja so sai kwanci damara ya ce duk burin da muke da tarkon da muka dana masa ya tsallake shi don ɗauka maka yi maka yake so ya kafa to ya kwace ta ta da hannunsa sai yadda kuma ya batta ya koma garin da ya hijira ya fita abuja can ya ce to gara izo ya wannan gaskiya zo ya tabbatar ba so yake kafa kabilarsa ko garinsa ba to su kuma mutanen madina wannan abin da yi na raba wannan raƙuma da tumaki da awaki da kuɗi duk baiwa mutanen madina ba rizwanullah alaihim shi suka ce to mun zo mun narka dukiyar mu mun yi komai yau gashi kuma abu ya zo duk sai ya zaɓi yan uwansa na wancan ya ba su sai ya ji ana shiga madina sai ce a tafi wata gona an tare itace a kai sai ya hau kai ya zauna ya ce duk wanda aka je fito maka da shi bai ba shi izini ya tuba kayan yaki ba su taho suka zo sai ce mutanen madina na ji magana da kuka faɗa kun ce kun taimake ni kun karɓe ni kun karɓi wanda suka zo ne ce duk haka ne kun yi ba na ja akan wannan shi amma ku sani dukkaninku yan wuta yan wuta ne kirare ne ni na tsamo ku ba da ka ba duk babbakewa da ku sai suka ce alminnatu lillahi wa lirasuli in akwai gori Allah da manzon sai ne za su musu ba abinda za mu yi wa Allah mun bi suka dinga kuka sai ya ce to ba ku yadda da rabon da ne ba su wa'ancan kowa na bashi raƙumi na bashi dukiya ya koma gidansu ya koma garinsu ko kuma na zaɓi in dawo garinku ni ku dawo da ni su kuma can su koma da dukiya wani zaɓin ku ka zaɓa sai ce rasul abu mu gana haka ba sai kuka sai ce allahumma rahamil an sai ce lausalakan nasu wadiya wasalakal ansaru wadiya da salaktu wadiya ansar da za a samu hanya ta zama biyu duk duniya su taho su bi wannan hanyar ansari su bi wannan toni hanyar ansari zambi sai ce ba dan hijira ba da nima a cikin su nake sai ce Allahumma rahamil ansara Allah kai gafara ga mutanen Madina wa abuna al ansar kai gafara da ƴaƴan da mutanen Madina suka haifa wa abuna abuna al abuna il ansar da ƴaƴan ƴaƴan mutanen Madina sai suka rinka kuka to tunda yi wannan alayhi salam shikenan wanda zai yake da zato da ɗarɗar da tunanin wani abu aka zo a kafa na duniya sai ya haƙura cewa babu ba abin da ya rage kuma sai miƙa wuya shine wafud in ka duba tarihi na sira za ka ji an ce wafud suna zuwa madina fa kullum baki duk abin da ya hana ta shiga musulunci ya wuce sai gari gari zuwa ake wannan gari izo wannan gari izo a taho a raƙuma a zo a yi cafa a yi mubaya'a sai na abubakar kuma aiki ya same shi radiyallahu anhu duk wanda za su shigo shi zai fita har bakin kofa ya je ya tsaye da su yi musu tsari ya ce ba a shigo gurin sa kai tsaye Allah ya umarci a girmama shi ba za mu bari a zo a yi masa abin da bai dace da kimarsa ba alaisan sai an shirya mutane in aka zo zai sa su zauna ko yanzu duk wanda ya je madina shiga rauda zai ga kusuwa na tulwuhud wurin da aka ware dan zaman baki suna zuwa sai ce na sai zabuwan sarkin sabo ya ce ku koya musu yadda ake zama a gabansa sai a zauna koya musu yadda in za a yi magana da shi ake yi ku koya musu yadda in yana magana ya kamata a yi ba za mu bari wani abu zo ya taba musu mutunci ba alaihi salam to haka aka dinga yi haka aka dinga yi wani suka zo ce ba za su yadda su ba da gaskiya kurin taɓa su ba saboda balarabe zuciyarsa ba ta son karaya sai an wani tirza tukuna banu tamim suka zo da suka zo sai suka ce su sai an tirza sun zo ne a yi musabaka a yi gasa ta adabi a zo a yi hudu ba ta zube sannan kuma za a yi gasar waka suka kirawo mutum a cikin suka ce ya tashi ya hudu ba ya tashi ya hudu ba ya hudu ba duk ana jiga kuma alkalin su suka nada alkalin nasu ne su gama hudu ba su sai annabi alaihi ya ce ina sabitu ibn qais ibn shammas dan sai ce tashi kai ya tashi yayi da ya gama sai suka ce ga zubur qani dan badar shi kuma ya tashi yi waka ya tashi na hanul kiramu fala hayyun fakhirun minnal amiru wa fina tunsabul bi'u ya gama sai annabi alaihi ya ce hassani kai kuma tashi ka bashi amsa shi ma hassani ya tashi ya ce inna zawa'iba من فهر وإخوتهم قد بينوا سننا للناس تتبع يرضى بها كل من كانت سريرته تكوى الإله وفعل الخير يتبع إن كان في الناس سباقون بعدهم وكل سبق لأدنى سبقهم تبع أعزم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تباينت الأهواء وشيع سجية تلك فيهم غير مهدسة إن الهدائس innal khala'iq afaran sharra hal bid'u ya faɗi magana yace duk ɗabi'unsa na gado ne yace babu illa irin katsuro sai gama da wayancan sai alƙalin ya tashi ya ce da annabi alaihi inna hazar rajul la mu'ta haƙiƙa wannan mutum Allah ya masa baiwa khadibuhu khadabu min khadibina wanda ya kuɗi basa ya fi namu gogewa ya fi shi hikima da balaga sannan wa sha'iruhu ash'aru min sha'irina mawaƙinsa ya fi namu suka ce to mun ba da gaskiya duk suka musulunta to waɗansu wannan ne yasa suka dinga musulunta sannan daga cikin waɗansu hujjojin da aka samu suka jawo a wani lokacin aka dinga karɓa zamun mutane masu cikakken hankali a wani lokacin duniyar suna da hankali a lokacin komai da basira suke kallonsa to daga cikin abin da zan ba mu shine tambaya wacce hirakalu'i wato sarkin rum yawa abu sufiyan tambaya guda goma sha ɗaya akan annabi alaihissalam ita ce wadda zan karanta ta yanzu in za ku gane yadda masu hankali suke wanda za ku ga sahabbai sun gigita akan annaba sun suka ba da gaskiya da shi to shi hirakalu farko ce kaifa nasubuhu fikum yaya nasabarsa take a cikinku karkan tambayi da ya fara yi ta ɗan suwaye sai abu sufiyan ya ce huwa fi na zo nasabe a cikinmu shi ɗan nasaba ne ɗan manya ne iyayensa da kakanninsa su ne manya a cikin ƙwarai shawa sai ce na ji sai ce hal ƙala hazal ƙaula minkum ahadun qablahu shin wani mutum kafin izo ya faɗo wannan ya ce shi annabi ne a cikin ƙabilan maka ko ƙabilar ƙorashawa da take wai da ita akwai wanda izo ya faɗi wannan kultula sai na ce masa a'a ba wanda ya zo da annabta kafin shi sai hirƙalu tambaya ta uku ya ce hal kana min aba'ihi min malikin shin a cikin tarihin iyansa da kakanninsa akwai sarki qultu la sai abu sufyan ya ce na ce masa a'a sai tambaya ta hudu ta ce har yadda bi'uhu a shirafin nasu an zo a fa'uhu suwaye suka karɓe shi manya-manyan mutane shugabanni masu faɗa a ji ko talakawa raunana qultu bal zo a fa'uhu sai ce a raunanan ne suka ba da gaskiya irin su bilal su sumayya siyasar da irinsu dai haka su suka ba da gaske aka dinga bi ana bubbugewa ana kashewa sai masa tambaya ta biyar ya ce hal ya ji duna auyen kusuna magoyan bayan nasu karuwa suke ko raguwa suke sai abu sai ce kultu bal ya ji duna karuwa suke kullum ba sa baya sai tambaya ta shida ya ce hal yartaddu ahadu fakaɗatar lidinihi ba da an yi da kulafi shin a cikin wanda suka ba da gaskiyar akwai wanda yi rijja saboda baki ko kuma a ɗabi'un annabin alaihi salamu akwai wanda ya sha kansa bai ji daɗinsa ba ya fita ultula sai nace da shi a'a sai tambaya ta bakwai sai ce hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala kun kasance kuna tuhumarsa da faɗar ba gaskiya ba kafin ya faɗi wannan kalma ce Allah ne ya aiko shi Abu Sufyan ya ce qultula ta to sai ke da shi hal ya gajiru shin yana saba alkawari yana yaudaran an yi alkawari da su an kulla an tafi koma daga baya warware alkawarin ya warware alkawarin nan ya cutatar da bangaren da ya samu kwanciyar hankali a kan alkawarin nan to a nan gurin abu sufiyan yana ta faɗar gaskiya a nan sai ya ɗan tsorata sai ce kultula sai na ce a'a ba taɓa samunsa da yaudara ba ya alkawari ya warware don ya cimma wani burin su bai taɓa yi ba sai ce wani hana al'ana fi ahadin ma'ahu amma yanzu mun kulle yarjejiyar da shi a hudaybiya la nazri ma huwa fa'ilun fi ba mu san ko me zai nan gaba ba ko zai cika ko zai cika ba mai akida kenan ba fasa halinsa zai rasa yadda zai sai da ya soko wannan a lokacin fa radiyallahu anhu yace ba mu sani ba wata kila wannan da muke ciki amma tun da yake ba a taba alƙawari da shi yayi sa yayi wadara ba amma ba mu sani ba ko yanzu sai abu abu hirakala ya masa tambaya ta tara yace hal qataltumuhu aw qatalakum shin kun yaƙe shi kuma ya yaƙe ku qultu na'am sai sai masa i sai abu sai abu sufiya sai shi hirakala yace kaifa kana harbuhu wa harbukum to ya yaƙin ku da yaƙin sa yake qultu kana duwalan wa sijalan duwalan wa sijalan ya nalu minna wani nalu minhu ya ce wa ƙarfawa ce yakin wata ran ta yanka guzma ta ran ta yanka mai mai wata ran mu muke nasara a kansu wata ran shi ke nasara a kanmu to sai ta sha ɗaya shi ne babbar magana sai ce fa ma za ya amurko to me yake cewa ku yi me ya saƙon duk sai da ya gama bin wani ya ce to me ya gundarin abin da ya zo da shi sai abu sufiyan ya ce ya amurna anna abu dallaha wahada yana umarta mu bauta Allah shi kadai kan mu hada bautar sa don abu Allah ne shirka bihi shay'a kan mu hada bautar sa don abu wayan hamana amma kana abudu abauna yana hana mu bauta abinda iyayenmu da kakanninmu suka bautawa waya amuruna bi salati yana umartar mu da yin sallah was sadaqati yana umartar mu da mun ga yin sadaka was sidiki yana umartar mu da yin gaskiya a kowace harka wala afafi yana umartar mu da kamewa mu zo mutane masu kauci wa ada'il amanati yana umartar mu da bada amana wal wafa'i bil ahdi yana umartar mu da cika alƙawari to to wannan sune tambaya 11 yace wannan shine sakon sa alaihi salam to shikenan busir shi hirakal da ya ji haka sai ya juya sai ya gaya wa mai masa takunta ya ce ce ne da shi in nesa altuka an nasu bihe ku na tambaye ka akan nasabarsa a cikin ku fa za amta annahu zu nasabi sai ka ce da ni shi dan dangi ne wace wa kazalika rusulu tub'asu fi nasabi qaumiha haka manzanni suke duk manzo dan dangi ne kaga daya sai ce na tambaye ka hal qala hadha alqawla ahadun minkum qablahu fa za'amta Allah akwai wanda ya taɓa faɗar wannan magana yace shi annabi ne a cikin ku kafin shi kace a'a sai Abu Sihir kale yace law kana ahadun qala hadha alqawla qablahu la qultu rajulun yata'assa bi qawlin karkila qablahu da sai in ce mutum ne da yazo yake kwaikwayon abin da wani ya faɗa gashi shi ba hakan ba ne sannan sai na uku ya ce na tambaye ka hal tattahimu na hubil kazibi shin kuna tuhumarsa da faɗar rashin gaskiya faza anta amla faza amta Allah sai ka ce a'a fa arautu annahu lam yakul la yazara al kaziba ala nasi wa kaziba ala Allah sai na tabbatar ba yanda za a yaki wa dan adam ƙarya kuma ya je wa Allah wannan ma'auni ne babba tun da yake bai taɓa ƙarya ba bai taɓa faɗar abin da ba gaskiya ba abu sufi abu jahal duk da sharrinsa a kanas ibn sharik ya ce da shi laisa bai ne bai naka ahadu yau mu bi ne daga ni sai kai aka birni a muhammadun sadiqun am kazibun gaya mun sai abu jahal nan bai rantsi da lata da ussa ba sai ce wallahi inna muhammadan la sadiqun ma kazaba muhammadun qad ya ce na hudu ya ce na tambaye ka halmin an ba min malikin a cikin kakanninsa akwai sarakuna faza amta Allah sai ka ce a'a ya ce laukana min aba'ihi malikun la qultu rajulun yadil mulka aba'i da a cikin danginsa an taɓa yin sarki da sai ce neman gadon gidansu kawai yake amma tun da babu ka gaba wannan bane na biyar na tambaye ka hal yattabi'uhu ashrafun nasi am du'afa'uhum manyan mutane ne ko raunana ne suke bin sa fa za amta anna du'afa'uhum ittaba'u ka ce da ni raunana ne suka bi sai ce hum atba'u rusuli haka da mu biyan annabawa suke wasa altuka hal yaziduna ayan qusuna karuwa suke ko raguwa suke fa za amta annahum yaziduna shi kace mun karuwa suke yace wa kazalika amrul imani hatta yatimmu yaktamila haka imani yake in ya shigo cikin al'umma sai ya cika wasa altuka hal yartadda adun an dinihi fakadatar lahu ba da an yadkhula fihi shin wani yana zai bar addinin saboda bacin rai da damuwa da wani abu da yake cikinsa faza amta Allah sai ka ce a'a ya ce faka zalikal imanu hina tukali ubu shashi tuhul quluba haka imani yake in ya riga taba zukata ba sa iya fita wasa altuka hal ya gadiru na tambaye ka shin yana saba alkawari ya yaudara faza amta Allah sai ka ce a'a ya ce wa kazalika rusulu la ya gadiruna haka manzanni ba sa saba alkawari su yaudara wasu altuka halƙaltar tumuhu wa ƙatalakum na tambaye ka shin kun yi yaƙi da shi ya yaƙe ku faza amta annan harba bai na kun sijala ka ce yaƙi tsakanin ku ƙarfawa ce marratan ya galibu ta galibu na hu wa marratan ya galibu kun wani lokacin ko ku yi nasara akan sa wata ran shi yayi ya ce wa kazalika rusul tubtala haka ake jarraba annabawa haka Allah yake abin da yasa ubangiji yake hakan aka fita yaki sai ayo annabi rauni a wayansu da dama shahada ai musu raunuka tsewa a da gida da kyar to Allah yana yin haka ne lahul kibir ya ofi samawati wal ardi amma yasa ya bari akai haka saboda kar munafikai su kewaye annabi dan duk in aka ce duk in aka fita yaki da an je kawai akai haka aka kalli mutane sai iska ta fito duk ta shafiye makiya duk wanda suke tare da annabi wa abin da zai taba su to munafikai za su ci suka dankan kowa ce shi na Allah ne tamma duk wanda ya fita uya ce to sai na gaskiya ne zama ma'auni ne da Allah yake tacewa annaba alaihi wasallam mutane yace kazalika rusul tuktala haka ake jarraba annaba alaihi wasallatu wassalamu yace summa takunu al-aqibatu lahum a ƙarshe kuma su suke nasara duk sai sun kauda abokan gaba sai abin da suka zo da shi ya tabbata sannan ya ce wasu altuka kaifa ta kunin harbu bainakun wa bainahu ya yaƙi yake tsakaninku innaka ta kunu innaha ta kunu duwalan kun ce tana zama wato yau nasara gobe ba nasara ba yace wa kazalika al'amru bainar rusul wa adaihim haka al'amri yake tsakanin annaba da mukiyansu sannan wasu alfuka bima za ya amurkum na tambaye ku me yake cewa ku me yayi gundarin sakon da zai ce fa za amta annahu ya amurkum bi tauhidillahi wa da adamul ishraki bihi kaza ce mun yana umarta ku da kadai ta Allah da rashin hada bauta Allah da wani abu wayan akum an ma kana abu da aba hukum yana hana ku bautawa gunki wanda iyayen ku suke bautawa wai amurkum bis salati yana umarta ku da sallah wasidiki da gaskiya wal afafi da kamewa wal wafa'i da kuma rike alkawari da cika alkawari wa dayil amanati da kuma ba da amana inda take rike ta sai sirakal ya ce wa hazihi sifatun nabiyyi sadiq duk annabin gaskiya ne ita ce sifarsa to mutan maka ya za a yi kenan to wannan yana cikin abin da ya dinga ba mutane dama sai masu hankali sun yi tambaya ta hankali to duk wanda Allah ya haska basira ya kalli wannan sai ya yadda to suka yi ta karba sai aka rakale ce fa in kana ma ta quluhu haqqan in abin da kake faɗa gaskiya ne fa sai yamliku mawdi'a qadamayya hatai wannan abin da yake inda nake nan akan karaga mulki na sai ya mallaki hannan kuma hakan akai ya ce to daga lokacin da aka yi wannan sai aka ɗauko sai sa aka ɗauko kuma wasiƙar da annaba sun yi masa shi hirakali ɗin sai ce a karanta sai ya ce bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdullahi wa rasuli ila hirakal azimin rum salamun alamani taba alhuda amma ba'adu فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك اسم الأريسي ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ya ce wannan ita ce takarda abu sufiyan ya ce yana gama wannan aka karanta takarda alau aswatul lajina hawlahu min min ama'ir rum wa umira bina fa ukhrijna sai ji an daga murya gaba daya hargowa ta tashi sai aka ce maza maza a fidda su sai aka fidda mu kar mu ga me akai sai ya ce shi Abu Sufyan ya ce daga ganin wannan qultu laqad amira amru ibnu abi kabshata innahu la yakhafu maliku bani al-asfar yace wato al'amarin dan abu kabashata haka suke kira annaba su don wulakanci abu kabashata shine mijin na na halimatu sadiya ba za su hada shi da danginsa ba da mahaifinsa abdullahi ko abdul muttalibi sai suke hada shi da mai kiwo wanda ya rai aka raine shi aka shayar da shi shekara hudu sai ce al'amarin wannan ya yi girma hatta sarakunan banil asfar wanda a lokacin a duniya su ne daula mafi ƙarfi ya ce al'amarin ya kai yana daga garinsa ya aiko amma sun firgita da shi ya ce ma zurfi muƙinan bi anna amrahu sai zaharu abu sai ce sun daga nan na yadda al'amarinsa sai ya faskara kuma sai ya tabbata hatta a da kalallahu alayhi islam ko kuma lokacin da Allah ya sa musulunci a zuciyata to wannan shine wani abu daga cikin abin da mutanen farko suka zauna da annabi sama suka gani masu hankali sun yi bincike sun yi tambayoyi an ba su amsa kuma ta tabbata makiya ne kuma suka yi da suka wada gaskiya to wannan suka dinga bi suka musulunta to yanzu mu a yanzu wannan hankalin ne kusan muka rasa shi sa ba ganin kimar musulunci amma in dama da hankali na za mu kalli wa'annan abubuwan da aka zo da su da siffofin annabin alaihissala da irin abin da iya har addinin ya zo yau to za mu miƙa wuya kuma za mu yadda cewa Allah ya mana baiwa kuma za mu rike ta hannu biyu har mutuwar mu to wannan kenan to sai in komo shin faɗa ne to sai in komo kan su sahabban annabi alaihissalam wanda suka yi wannan suka ba da gaskiya shine jilil qur'ani was sunna shine reshen farko al'ummar da ta rayu da qur'ani da sunna lokacin da suke qur'ani yake sauka yake sauka yanki yanki madara da duminta suka karba to wannan kasancewar su sun rayu lokacin da qur'ani yake sauka duk sauka qur'anin ma akan matsalolin su yake sauka yake warware musu su suka san komai suka san asbabun nuzul su ne in wani ya wani abu ko aka tuhume shi babu shaida ubangiji sai ya saukar da hukunci ya wanke shi kawai to wannan shi yake nuna sun yi tserewa kowa shi yake nuna falalarsa akan kowa wanda duk bai samu wannan ba sun tsere masa wanda duk bai samu wannan ba sun fi shi falala kowaye shi in aka tuhume shi ba mai wanke shi su ko aka tuhume su qur'ani zai sauke wanke su ya ta saukar da ayi ko ga yana cewa na na aisha radiyallahu anha da ita da safwan da aka zo aka ce kaza kaza kaza take ubangiji innal ladzi innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tasabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum aka dinga lissafawa aka dinga lissafawa aka dinga lissafawa saboda wanke ta radiyallahu anha aka ji ubangiji ba a wajen haɗa shi da wani ba duk inda Allah zai baɗi kalmar subhana yana wanke kansa ne daga kishiya ko ɗa amma a kan na na aisha rajana sai da ya ce ina ma da kuka ji nan subhanak haza buhutanan azim kalmar da Allah ta faɗa kenan a nan Allah ya wanke kansa ya ce arki ya tabbata ga Allah iwa masoyinsa almandahana ya aura masa wuce ba ta gari ba Allah ba zai taba haka ba yace ina ma da kuka ci wannan kun ce ma ya kuna lana an na takallama bi haza subhanak haza buhtanan azim kariya ce babba sannan Allah ce izukum wallahu an ta'udu li mislihi abada in kuntum mu'minin da aka zo karshe duk sai da ya gama sai fara lissafa da biyu dinga cewa al-khabisatu lil khabisina والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات da gama sai ce ula'ika mubarra'una mimma yaquluna kubatattu ne a wanke suke tas daga duk abin da aka faɗa lahum magfiratan wa rizqun karim kuma jin kan ubangiji ya tabbata gari da arziki wanda yake mai girma wato girma na haka ba a na karamci na kima haka ubangiji ya musu to su suna da wannan da wani abu ya zo da an saukar shine jilul qur'ani kenan qur'ani ne da kansa zai sauka akan matsalolinsu shi yake gina su tubali tubali ya ɗora wannan tubalin ɗauko laka ya ɗora wannan hawan tubalin ya tashi a sake ɗorawa har sai da kammala gininsu to wanda duk bai samu wannan ba to har Allah na ɗaya ƙasa babu abin da zai yi da su sun riga sun tsere wa kowa ruwan lillahi alaihi to abu na farko talaqqul qur'ana min famin rasuli sallallahu alaihi wasallama gaddan dariya sun karɓi alƙur'ani daga bakin Allah alaihi baki da baki sun ji makharijul huruf sun ji waƙafi sun ji komai yanda ake daga bakin Allah suka ji suka yi yace haka yake sun samu ne shi yasa yanzu duk karatunka in ka zo in ana son karatunka zama karatu sai ka samu salsala an samu salsala daga wane zuwa wane daga wane zuwa wane daga wane zuwa wane Allah ya ji kan sarkin Kano Abdul Bayero Allah ya masa gafara kuran da muka je za a ba da salsala ta alkur'ani an ce sarki yana sauri ai sauri a gama zai tashi sai ji an ɗauko malamin ya ce wannan kira'ar farcata da ja da wata madda da wani ikifa'i da wani idigami da duk wani abin da yake ciki ban daɗa ba ban raga ba haka malami na ibai shi kuma haka nasa malamin ibai shi kuma sai dinga faɗa sunansu malam wane wane wane sai da ya zo kan ubayi ɗan ka'ab radiyallahu ya ce wannan duk abin da na furta haka ubayi ɗan ka'ab ya furta radiyallahu anhu shi kuma ubai dan ka'ab duk abin da ya furta haka annabi sallallahu ya furta shi kuma annabi sallallahu yanda ya furta haka jibril ya furta jibril kuma yanda ya dauko shi daga lauhil mahfuz haka yake sai sarki sai a bar tafiya a zauna sai da aka yi awa biyu ina sauraron mamaki to dole sai ka dangana kansu sannan abin ka ya zama daidai ne jilal qur'an a ƙur'ani suka karɓe shi gaddan ɗariya daga annabi alaihissalam sannan su karanta a gaban sai ji ya ce da ablahi dan mas'ud da ubai dan ka'ab sai da ya karanta sura tamanin a gaban sa sai ce kamar jibril ne yayi to sun samu wannan shine abu na farko abu na biyu shahadu hawadisa tanzil su ne suka rayu lokacin da ƙur'ani yake sauka dalilan saukarsa da faruwar al'amura na yau da gobe a kan sai dinga sauka daga misalin da zan bamu na fifiko da falala da suke da shi magana haula haulatu mijinta ya mata zihari ya aure ta ta tsufa sai mata zihari ya kwatanta ta da mahaifiyarsa a wani guri na jikinta sau da a zamani kafin musulunci zuwa aka yi aka shi na mace ta haramta har abada ta je ce rasulullahi ga abin da mijina imu idan na tafi gidanmu ya riga ya tsofar da ba ni da amfani a gida kuma gani da ya'ya in na zauna a nan ba wanda zai dau nauyi na ka taimake ni sai annaba sai ce da ita hukuncin Allah bai sauka ba sai ta dawo ta ce ka taimake ni ce a saurara ana cikin haka sai jibril alaihissalam sai ce karsami Allah qawla lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir sai ubangiji hakika ya ji maganar matar da take ja da kai take ta gaya maka maganar mijinta Allah ya ji tattauna wanda kuke da ita Allah mai ji ne ko mai gani ne sai shi Allah zai ne zahiru na minkum min nisa'ihi ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa la'i waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli waz-zura wa inna Allaha la'afuwun ghafur shike na aka yanke hukunci sai shiga abin da za a yi kafara ko ya yanta bawa ko ya ci da mutum sittin in ana gama shi kenan ta halitta wancan hukuncin ai kuma an samu mafita ila mulki ya to wannan ba makhlukin da yake da wannan alfarmar sai su su kai wanda su suka rayu a lokacin da wannan yake sauka kowaye mutum bai sai samu wannan ba sai wanda Allah ya zaba su ya ba wannan nan ana zaune baki suka zo da baki suka zo banu tamim kafin su tafi sai sina bakar rajala ya ce yana ganin kamata ya abawa ne ba ce jagorancin al'ummar safa annabi alaihissalam ya naɗa musu wane ce shine shugabansu na jin ka'aka ibn amr shi ya ba da shawara sai na umar da ce ni ko ba shi nake gani ba shi ma sai ya faɗa nasa gwanin wannan da suka yi sai ke lokacin ba wannan bawan da na aiko alaihissalamu girmansa ba a yi masa haka a gabansa ba a faɗar ra'ayi kowa shi da ya bi sai saukar da suratul hujurat ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli kar ku gabaci Allah da manzansa akan ra'ayi ko me sai dai ku bi shi bayan an ladabtar da al'umma akan wannan sai kuma ya sake wata maganar da su ya alazina amun la tarfa'u aswatukum fawqa sautin nabi kar ku daga muryarku sama da tasa wala tajharu lahu bil qawli kajari ba'dukum li ba'din anta abada amalukum wa antum la tashurun kar ku daga murya da shi aikin ku zai rushe ba tare kun sani ba sannan sai ce innal ladzina yaquduna aswatahum inda rasulillahi ulaika allazina amtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum magfiratun wa ajrun azim kaga take nan sai yace kuma innal ladzina yanadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun yararaba mutane ya ladabtar ila mulki ya mutu ga yanda ake mu'amala da manzon Allah sallallahu da ubangiji subhanahu ta'ala ba a gabatar sa a kowace harka duk abin da zaka yi a duniya kar kai gaban kanka sa Allah da manzansa alaihi salatu wassalam a gaba ka samu amsa tukunna sannan kai sannan aka hana daga murya gaban annabi sai aka hana kuma kiran sunan annabi alaihi salam ga dangatsan yanda mutum yake kiran abokansa aka ce kar wanda yi masa wannan alaihi salam sannan aka ce wanda suke masa magana kamar rada wannan su Allah ya ya wa zuciyarsu ado ya cika ta da tsoron Allah gafara ta tabbata gare su da kuma daraja wanda ke lada wanda ke mai girma ubangiji zai ba su dan sai na abubakar radiyallahu anhu yana annabi alaihi salam magana sai ya tambaye shi me kake cewa lokacin da wannan aya ta sauka ya alzina amul la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi sabit ibn qais ibn shammas sai koma gida ya zauna yana kuka dina zuwa masallaci shi saboda mutum ne kamar kurma kurma yana daga murya in yana magana sama-sama yake magana sai ce wannan aya ta ce in daina zuwa masallaci domin in na je ɗabi'ar murya ta sama take da ta annabi alaihi salamu ni in na shi ke na gama to garan haƙura da zuwa masallacin saboda in tsira da musulunci annabi sun aka kwana biyu sai ce ina sabit ibnu qais ibnu shammas kace ya rasulullah yana gida yana ta kuka saboda ya aya da ta sauka ya alzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi sai ce a kirawo shi yace kuka yake me ya faru sai ce ai kaji kaji yace kai da kai shahada yace na da shi na maka kaga kadisiya karkashin sa'ad dan abi waqas radiyallahu anhu anan yayi kadi nan yayi shahada sai kaga an tabbatar masa zai mutu da imani kuma shahada wannan karka damuwa ko an warware ta to ba wanda zai samu wannan sai wanda Allah ya wa alfarma ya rayu tare da annabi alisun ya rayu lokacin da wahayi ke sauka matsalar ta sauka kuma an warware masa sannan daga cikin wannan ubangiji ya ce in za a fita yaƙi su fita ina nawa aka kaɗa kuji aka busa dabur gaba ɗaya za su yi waje ana yin haka sai Allah ce ma kanil mu'minina la yanfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin da'ifatu li yatafakkaru fi din wal yanzuru qawmahum idza raja'u ilayhi la'allahum yahzarun kaga sai aya ta sauka ta musu tsari yace yaki wajibi ne ai amma yin wa'azi da gargadi da umarni ki aiki da hane ga magun aika shi ma farin laki faya ce sai bayan jama'ar za ku ta zauna ka dawo sai su gaya musu ga abin da annabi alsami ya yi ga abin da ya ga shi kenan sai alherin ya zama wa'annan sun je sun bada gudunmawa a can bangaren ilimi da wa'azi kuma ya tabbata kaga sai da qur'ani ya gina su aka dora su a wannan duk bai raye a wannan lokacin ba wannan abin ya tsere masa sai dai ya ji labari sun tsere kowa da wannan sannan su ne suka san abubuwan da ya sa qur'ani ya sauka an taɓa tafiya wani yaƙi wani sahabin annabi alaihissalamu sai ya kukan kura ya zabar dokinsa cikin abokan gaba sai suka dinga ce la turki binar suka ila taluka la turki binar suka ila taluka yana suna gama saka sai abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu mai gidan dashi wanda ya sauki annabi alaihi sai ya ce jama'a saurara ya ce mu a kanmu wannan ayar ta sauka mu mutanen madina mu muka taimaki musulunci muke ba da kuɗi muke komai daga musulunci ya karfi sai muka ca musulunci ba buƙatar taimakonmu sai muka rike aljihu